بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a biyar ga watan rabi'un al-akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 20 cikin jiran gidarusa da muke mustaki da ladabi da biyayya daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil usul daga makarantar Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria kamar da aka saba muna karatu ne daga littafai mabambanta wanda a cikinsu akwai kitabul adab wallafar al'imamu al-hafid abubakar ibn abi shaiba wanda ya rasu a shekara ta 235 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adu salama Allah ya gafarta wa ibn abi shaiba za mu tashi a lambar babi na 44 inda yake cewa babun filguli was safar babun da ke bayani akan ladabin da musulunci ya karantar game da al'amarin alghul alghul shine abinda bawashi ke cewa fatalwa wasafar da batu game da wato camfa watan safar akwai camfe-camfe da larabawa suke da su a jahiliya game da waɗannan abubuwa da musulunci ya zo ya warware waɗannan a camfe-camfe قال حدثنا علي بن الجعد عن ابراهيم عن يزيد بن ابراهيم عن ابي الزبير عن جابر مالن yace daga ali ibn al-ja'di al-jauhari al-hafiz babban malami cikin malaman musulunci al'imam al-bukhari ya roto hadisi daga gare shi amma muslim ya kyamaci hadisinsa saboda sassaucin da yake da shi game da al'amarin masu a itikadin halkul ƙur'an ya ce shi baya ganin laifinsu ba zai musu ba zai tsananta wajen raddi gare su ba da wannan ya sa muslim ya kyamaci hadisinsa kamar yadda malamai suka ambata ya rasu shekara ta 230 bayan hijira Allah ya gafarta mashi daga yazid ibn ibrahim daga abu zubair Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus mashahurin malamin nan daga cikin tabi'ai shine yake riwaya daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala Jabir Jabir yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace la hula wala safara wato kamar abin da Annabi yake cewa ita fatalwa ba ta da karfin batar da mutum mun larabawa sun kasance a jahiliya suna itikadin cewa algul wanda yake ma jam'i da a ce al-ghilan ko al al-ghilan suna shiga cikin hanyoyi musamman da daddare su dinga batar da mutane sai su dinga firgita mutane suna batar da su suna sasa suna yin batan kai to shine abin da ake korewa ba wai kore samuwar fatalwa ba wai annabi ya ce kwata-kwata babu fatalwa bane abin da yake cewa fatalwa akwai shi kamar yadda malamai suka nuna shine kuruwa ko makamantansa to amma ba ta da wani tasiri a wata riwaya wadda ke cikin littafin kitabul azama na Abu Sheikh Al-Asfahani da isnadi wanda yake ba marfu'i bane sai aka ce mai bada labarin ya ce walakin sa'ala sai dai akwai cikin aljanu cikin shidanan aljanu akwai as-sa'ala jam'i ne na si'ilan ko si'ilatu si'ilatu jam'u shi as-sa'ala su ne bokaye cikin aljanu waɗanda suke cutar da mutane sannan ya ce wala safara hakanan kuma babu wani abu game da safar wannan ana fassara shi da abubuwa mabambanta ko dai wata macijiya ƙatotuwa da ake ce ma as-safar wadda take cutar da mutane cutarwa ba sai ta harbe ka ba ko kuma batu game da watan safar wanda larabawa suna canfa shi cewa duk abin da aka kulla a watan safar baya alheri baya albarka kamar aure ko kasuwanci ko wata sana'a ko za ka fara ginin gidanka ko za ka tare a gidanka to duka kada a yi a watan safar suna ganin shi shi'umin wata ne to annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore wannan kaga shi ma kamar wancan ba wai babu wani wata da ake ce ma safar ba mun sani akwai wani wata sunan shi safar tsakanin muharram da rabi'ul awwal amma abinda ake ake jinginawa gare shi shine abun korewa wani hadisi al-imam muslim ya ruwaito shi da wani isnadi wanda yake ba ta hannun ali ibn ja'ad ba amma dai ta abu zubair al-jabir haka nan al-imam al-bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna babun firrakh firrukhasi fi tiyara wattaba'udi anil majzumi babun da ke bayani akan sassaucin da aka yi game da al'amarin canfi da kuma nisantar kuturu qala da sana sharik wa hushaym an ya'ala ibnu ata'in an amrin ibnu sharik an abihi qala kana fi wafd thaqifin rajulun majzumun fa arsala ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallama anna inna qad bay'anaka farji' wannan hadisi ma yana cikin sahih muslim ah wala ya karbo shi daga sharik ibnu abdullah da husham ibnu bashir su biyun suka ce daga ya'la ibnu ata'in at-ta'ifi daga cikin rijalul muslimin wal arba'a ya rusu 130 shi kuma ce daga amr ibn sharid amr ibn sharid ibn suwaid to baban nashi shine ash-sharid ibn suwaid ath-thaqafi sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa a cikin tawaganmu na faƙifawa mutanen ƙwa'if da muka zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don kawo mai cappa akwai wani kuturu a cikinmu da aka iso sai kuturin ya tsaya a can gefe bai ƙaraso cikin mutane ba annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan fa sai aka ce ai wane ne kuma ya da cuta ta kuturta ne bai shiga cikin mutane sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ka ce a ce mishi to mun an shi mu baya asa ya kama hanya ya koma gida قال حدثنا وكيع أنا عبد الله ابن سعيد أم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة ابنة الحسين عن عن ابن عباس قال ابن عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله يتي لا تديم النظر إلى المجزومين kar ku kura wa kutare ido ku yi ta kallon su wannan hadisin al-Imam Ahmad ne ya ruwaito shi da Bukhari a cikin at-Tarikh da kuma Ibrahimul Harbi a cikin Garibul Hadith duka su ruwaito shi malamai sun magana game da ma'ana hadisin ma'anar da tafi kusa ita ce wadda ake cewa li'annahu idan dawama nazara ilayhi haqqarahu wa ra'a li nafsihi fadlan alayhi in kana ta kallon shi kana ta kallon shi to kamar kana cutar da shi ne kana wulakanta shi kana nufin shi ba mutum ne ba cikakke irin ka ka fi shi falala suka ce wata azzaral manzuru bidhalika kuma shi wanda ake kalla din zai ainihin wato cutu zai ga cewa ana mishi kallon wulakanci musamman kuturiya da saurin tsarguwa hadisin da an yi sabani amma game da ingancin sa wasu malamai sun inganta wasu sun raunata Sheikhul Albani yana cikin da suka inganta shi a lamba hadisi na 1064 cikin as-sahiha wallahu a'lam sai malai yake cewa wa an waki qala hadathana waki anin nahas ibnu qahmin nahas ibnu qahmin abul khattabi al-qaisi da'ifi yana da lita a cikin sunan abu dawuda da tirmizi da ibnu majah qala sami'tu shaykhan bi makkata kaga na maye ibahani ƙarin rauni a cikin isnadin sami'tu shaykhan bi makkata yuhaddisu an abi hurairata qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace firra min al-majzumi firaraka min al-asadi wannan hadisin matanin shi sahihi ne yana cikin bukhari haka al-imam ahmad ya ruwaito shi dan haka tabbatacce ne bukhari ya ruwaito shi da irin sigan nan tashi da yace qala usman afwan qala affan affan ibn muslim haddathana salim ibn hayyan qala haddathana sa'id ibn mina قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shine isnadin bukhari da kala dama kuma kala irin wannan idan bukhari ya faɗi ta akwai tattaunawa akan ta mai tsayi da malamai suka santa ɗaliban ilimi a cikin babuka na musalahul hadith a fil jumla hadisi ne tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa firra minal majzumi ka guje ma kuturu firaraka minal asad kamar yadda zaka guje ma zaki wato kakka bari zaki ya cutar da kai to haka kuma zaka bari kuturu ya cutar da kai ba قال حدثنا وكيع عن سليمان عن اسماعيل بن مسلم ابو اسحاق البصري كنا المكي ana ce mishi almakki saboda yawan tafiye-tafiye zuwa aikin haji da umara amma sanin shi mutumin basara ne an walid ibn abdullahi daga al-walid ibn abdullahi wannan isnadi ne wanda yake mursali anna annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi ya ce marra alai ala marra ala majzumin fa khamara anfahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta gaban wani kuturu sai ya toshe hancinsa faqila ya rasulullah sai aka ce mishi alaysa qulta la adwa wala tiyara ya manzo Allah kai ne kake cewa babu wani ciwo da yake tashi da kansa ya koma jikin wani sannan kuma canfi bai da wani tasiri kala bala nabi ya ce kware kuwa walakinni aqadharuhu sai dai ina kyamar wannan cuta da ke jikinsa ne shi sa ne haka wani hadisi yana yana cikin musannaf na ibnu abi na shi mala ibnu abi sheba wa haddathana ali ibn mushirin am muhammad ibn amr muhammad ibn amr ibn alqama kenan an abi salama ibnu abdurrahman ibn auf kenan an abi hurairah ta qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yurid la yurid mumridun ala ala almusihhi kada mai dabbobi mai kiwon dabbobi marasa lafiya raƙuma ko shanu wanda suke da wani cuta a garkensu to kada ya sake ya koro su su shiga cikin dabbobi lafiyayyu kar ya sake ya haka al-mumrid za a yi ma damma ta farko mimun a mata mimu a mata damma ta bi kuma a mata sukun wato shine wanda dabbobinsa suke rashin lafiya shi kuma ta al-musih wanda yake da dabbobi lafiyayyu saboda kada wannan da ke dabbobi lafiyayyu ya fara zargin wancan akan shi ya koro mai dabbobi marasa lafiya suka zo suka sa manashi ciwo qala da sana waqi'un an usama ibnu zaid an nafi ibnu jubair qala qala ka'ab ka'ab ibn ka'ab al-ahbar yace li abdullah ibn amr abdullah dan amr dan as hal tatayyara shin kana yin camfi qala na'am yace ina yi qala fa ma taqulu me camfin ka qala aqulu allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuk wala rabba ghairuk na cewa ya Allah babu wani canfi sai naka ya Allah babu alkhairi sai abin da zai gare ka ya Allah ba wani ubangiji koma bayanka qala anta afqahul arab shi lalle din larabawa ka fi su kaifin basira ma'ana wannan shine abin da aka halatta na canfi danganta abin ga Allah danganta komai ga Allah ka a danganta wa wannan asari ya zo a cikin mujamid tabarani daga Abdullahi dan Umar haka nan ya zo a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba وحدثنا محمد بن سواء عن خالد الحذاء عن أبي كلابة أنه كان يجب يجبه أن يتقي المجزومة يا كسنتي yana kula da nisantar wato abin nan almajzum kuturu babu ma jaa fil khitani daga cikin abubuwan da malaman fiqh suka fara idan ka koma kamar littafai irin sharhul azadul mustaqadul mustaqni zadul mumti ko na ibnu uthaymin asharhun mumti ala zadul mustaqni da kuma kafin shi a cikin littafin abin nan al'adab na al'adabu shari'a na ibn muflih da wasu su zaka ga yadda suka kawo maganganu akan cewa wajibi ne hukuma ta killace kutare da ire-iren su a basu daina cakuɗaya da mutane a killace su a yi musu wurin da za su zauna su kaɗai su rayu a mutunce kuma ba su ci gaba da yada cutar ba kamar irin misali irin asibitin kutare da ake za ga a bisa al'ada ma inda aka san mutuncin mutane dama a bayan gari ake shi yanzu ko namu na nan zaria daga daga nan ka je wurin sai ka yi kasar gaskiya dan ba nan zaria bane sai wani gari ne mai zaman kanshi na san wani a Bauchi kuma da ake ce ma bayara a can kusa da kam din NYC ne ko wani wuri da can haka nesa haka ake yin su nesa da gari haka in ka baro Sokoto akwai wani to da can haka yake kuma ba a barin kuturu ya dinga shiga cikin mutane saboda cutar da yake dauke da ita tana iya yaduwa amma daga baya dan adam a ci gaban shi na kimiyyar kiwon lafiya an gano hanyoyi da dama na dakile cutar kuturta za ga wasu kasashe sun dakile ta ma shi sa masu kawo suna kawo mana wannan agajin ana ana warkewa kuma ana hana ta ci gaba da yaduwa dan muguwar cuta ce ta daddatse yatsun mutum kuma gabobin shi su dinga fitar da ruwan ɗiwa sannan kaga fuskar shi ta lalace kamanninta cuta ce mummuna kuma cuta ce da take cikin jini amma yanzu ana maganinta so da musulunci ya daɗe da kawo irin wannan tsarin na shine isolation aiko killace marasa lafiya kar su cakuɗe ɗeniya da masu lafiya su yaɗa musu shine isolation isolation center ake buɗe musu wannan tun zamanin a halifancin alwalid dan abdulmalik musulmai suka fara kirkiran irin waɗannan santocin na killace da mahaukata da da tsofaffi marasa galihu da kaman kace jatrix kenan a da kuma kaman psychiatry da kuma inda ake ba mutane magani marasa lafiya kaman abinda ake cewa outpatient clinics sai dai su a lokacin ba a kwantar da mutane a asibiti sai in baka da gata idan mutum mai gata ne sai dai ya kwanta a gida likita ya dinga zuwa yana duba shi na ji hanyar masu kudi aka suke ba ba kamar inda ka je asibiti zaka ga masu kudi suna da side rooms ba sa shiga cikin ward irin na karabuta haka yaku yaku bayi to haka suke a da a a musulunci ya dade da wannan civilization wannan fasaha ta kiwon lafiya ta kuma prevention na hana yaduwar cututtuka amma yanzu kaga da yake an riga an zama demokradiya ko abin da ya ga dama zaka yi ganin kuturu na yawo iya sarrai shi har ma wani karin magana yake cewa kuturu da kudin sa alkaki sai na kasan kwallo dai ina zai ga alkaki ina zai ga ina yake sai alkaki har ya sa mutane hannu a ciki Allah ya kyauta ko mun kudin shi kuwa babu ma ja'a fil khitani babu bayanin da yazo game da kaciya qala da sana abdu ibn sulaiman an yahya ibn sa'id an sa'id ibn al-musayyib an sa'id ibn al-musayyib an abi hurairah anna ibrahim ikhtatana bil qadumi wa huwa ibn ibn 20 wa 100 sana cewa sayyidina ibrahim alaihi salam yayi kaga wannan mauqufi ne amma da hukumul marfu sayyidina abu hurairah ne yake bada labari da kansa cewa sayyidina ibrahimul khalil alaihi salam yayi kaciya yana dan shekara 120 summa asha ba'da zalika 80 sana sannan kuma yana shekara 80 bil qadumi a masa fasara ko dai al qadum shine zarto to zarto kuma ba irin wannan zartan da muke gani bane wannan mai haƙora nasu zarto ne yafi kama da wuka ko kuma irin zarto da ake saka ma machines mai kaifi sosai da shi yayi a kaciyar a ɗaya kenan ko kuma alqadum sunan waje ne bil qadum ai bi makani ismuhu al qadum inda yaje ya killace kansa yayi kaciyar na Ibrahim wani ya daga cikin siffarsa da ya fice da ita shi ne mene miƙa wuya ga Allah isƙallahu rabbuhu aslim ƙala aslamtu li rabbil alam duk abin da aka ce ibrahimu ya yi babu tantama babu jinkiri aka ce ya kashe ɗan shi ya zo bai kashe shi aka ce ya hijira ya yi hijira aka ce ya kaza ya yi kaza je ka gina ɗakin ka'aba ya je ya gina shi sa Allah yake mushi dake da wa ibrahim alladhi waffa shi za kuma Allah ya yi mishi wala qad istafainahu fid dunya haqiqa a duniya Allah ya ce mun zabe shi a cikin zababbu wa innahu fil akhirati lamina salih kuma a lahira ma shi yana cikin masu nagarta a lahira ba wai cikin wanda za su wanda za a ceta ko za su tsira da da abun nan da irin ba ba falasa ba a lahira ma cikin lissafin managarta yake Nabi Ibrahim alayhi salam yana daga cikin aikin da ya yi ma Allah da Allah ya umarce shi cewa ya je yayi kaciya sai nan take ya je yayi ma kansa kuma ya killace kanshi har ya warke kuma daga nan ya ci gaba da rayuwa qala hadathana abda ibn sulaiman qala hadathana an yahya ibn sa'id ibn al-musayyab qala kana ibrahimu awwalan nasi aba fadhaifa sayyidina ibrahim alaihi salam shine farkon mutumin da yazo da al'adar wato saukan baki yima baki liyafa kamar da Allah ya bada labari hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukrami idkhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi ijlin samin fa au bai faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulu haka ne ko faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulu sayyidina ibrahim yana ganin bakin nan mala'iku wanda aka aika sai su halakar da alƙaryar Suddum amma sai aka ce su biya su gaishe shi yana zuwa bai san su ba qaumun munkaru mutanen da bai san su ba bai taba ganin su ba kaga muku al'ada wanda zai zama bakon ka kawai shine wanda ka sani wanda ka taba gani wanda kuke da wani aminci ko yake da tafalala akan ka amma wani wanda baka sani ba da ya sai ce je ka masallaci ko kuma a fara ne mishi ko sai dai ga kowa ya zare ya bar shi ya san inda zai to sai annabi ibrahim ya marmaza faraga ila ahli sai ma zai tafi gun matarsa faja bi ijlin sami wani dan maraki kosashe je nan da nan aka yanka shi aka gyara shi aka gasa nama aka kawo musu faqarrabahu ilaihim ya kusantar da naman zuwa gare su yace musu bismillah ku ci mana qala ala ta'kul da yaga falamma ra'a ayunuhum la tasilu ilaihi ilaihi awjasa minhum khifa sai fara karaya an yi wannan mutanen mutanen kirki ne kuwa a musu wannan liyafar su kici to mala'iku ne ba su cin abinci to karshe ya sai da suka gaya musu cewa mu mala'iku ne kuma an aike mu zuwa ga alƙarya kaza inna muhliku ahla hadhihi alqarya innahum kanu qauman zalimi zamu je zamu halakar da su sun yi zalunci annabi ibrahim ya fara dokan musu ahuwa cewa a tausaya musu aka ce an riga an yanke hukunci kawai ya cire bakin shi a wannan magana to a shahid shine sayyidina ibrahim alaihi salam wannan al'adar yana daga cikin abin da ya gadar wa mutanen kirki shine da zaran kai bako abu na farko da zaka fara mai baka maka cika shi da surutu ko kunna mai tv ko ka ce ya tashi a zagaya ya ga gida ka fara bashi wani abu tukuna mu mun karanta a baya cewa kada ka kai takallufi kar kai abin da yafi karfinka ka bashi abinci ya ci ta yu ya ɗauko doguwa hanya ta yi bai karya ba tun safe to ka tanada mushi abin da zai dan sa a bakin salati sannan duk labarin da zaka mai sai kai mushi to yana daga cikin sunna ta mutanen kirki sunna annabawa sunnan abul anbiya shine kula da baki kuma shine ma kan gaba a cikin wannan wa awwalun wa awwalan nasi qassa shariba sai cikin farko mutane suka fara datse gashin baki wa qallama azafira da wanda ya fara yanke farce wasta hadda ya aske mara wa awwalan nasi ikhtatan kuma shine farkon da ya kaciya wa awwalan nasi ra'a shayba kuma shine fara ganin furfura a kansa fa qala ya rabbi ma hadha ce Allah wannan menene kuma fa qala al-waqar Allah yace wannan shine abin da ke samu mutum natsuwa da taku kenan kaga furfura qala rabbi zidni waqara yace to Allah ya kara mun eh wannan yana cikin muwadda ta Imam Malik saboda ka furfuran ta fara fitowa alamar da taku ne da girma karka ce bari ka je ka rana ka koma da shi baki ba kyau qala da sana abbad ibn al-awwam an al-hajjaj ar-rajul an abi al-malih an shaddad ibn aus qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khitanu sunnatu lir-rijali wa makrumatun lin-nisa'i nabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khitanu ita kaciya sunnatu lir-rijal wato sunna ce al'ada ce ta mutanen kirki wanda kuma duk maza ana yi musu sannan ga ya mace kuma karamci ne irin kaciyar da musulunci yadda a yi mata ba irin wadda ake zagi ake suka ba wannan ba ta musulunci ba ce wannan shi ma yana cikin littafin al-musnad imam ahmad ibn hanbal da bai haƙi a cikin sunan ɗansa da shi kanshi ibn abi shayba a cikin musannaf wa haddathana ibn uyayna an zuhri an sa'id ibn al-musayyab an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min al-fitra wadakar alkhitana abu guda biyar suna cikin wato ɗabi'a lafiyayya kuma ya ambaci wato alkhitan kaciya daga ciki qala hadathana ishaq ibn mansur at-talikani kenan an isra'il ibn abi ishaq as-sabi'i an mansur ibn al-mu'tamir kenan an mujahid wa ibrahim qala suka ce alkhitanu min as-sunna wannan shi kuma yana cikin littafin musannaf wancan da muka tsallake yana cikin sahih bukhari ma da muslim قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم wannan shine riwaya Imam al-Bukhari daga daga Abu Hurairah marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato sayyidina Ibrahim yayi kaciya yana da shekara 80 yakon shika 120 kamar da aka fara a can wannan shine yafi inganci yana cikin Bukhari da Muslim daga cikin fa'idojin da ke cikin kaciya na farko akwai samar da tsarki saboda wanda bai da kaciya fitsari na makalewa a cikin lobarsa haka babu garanti akan tsarkin da yake sannan yana kuma taimakawa wajen daidaita sha'awa mutanen da ba su da kaciya suna zama ko dai masu mummunar sha'awa ko kuma masu lalatacciyar sha'awa ɗabi'a ta kan lalace ha kuma kaciya tana taimakawa wajen wanzar da lafiyar al'auran mutum datti yakan taru sannan akwai kansa da maza suke yi a al'aurarsu an tabbatar da a bincike na ilimi waɗanda ba su da kaciya sun fi samun wannan matsala ƙasashen da ba su samun kaciya sun fi samun matsalar kansa a jikin al'auran namiji haka su kansu matan da mazajensu suke saduwa da su babu kaciya su ma suna da tendensin kamuwa da wannan kansa saboda sunna ce mai kyau ga mata kamar yadda ya ambata mustahabi ne musamman idan an samu mace da ta iya in ba samu ta ta iya ba to gara a bari kar a je a lalata ma diya mace al'aurata shi kaciyan na mata wannan dan abu ne da ake cirewa ko da hannu ana iya yi wani dan zanko ne da ake cirewa akan a jikin al'aurarsu malamai sun yi maganganu akan yaushe ya kamata ya mutum kaciya babu wani nassi sarihi akan yaushe ya kamata yi domin hadisin da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi musasan da Husaini ranar bakwai wannan hadisi ne da'ifi kamar da Sheikhul Albani ya ambata a cikin Rawul Galil kuma shine hujjar da yake cewa a ranar bakwai amma bai tabbata ba saboda haka abin da yake wajibi akan iyaye su duba lokacin da yafi dacewa bisa al'ada bisa lafiyar yaro bisa abin da yafi zama maslaha galibin ma'aikata na asibiti ko wanzamai ba sa so ana yi ma yaro dan kankani su ba sa so suna cewa ya yi kankanta ko bai dace ba ko kuma watakila saboda an yana ɗan ƙarami kaga ba za a yi biki su samu abin da suke samu kama a ƙauyuka ne saboda ana yin biki wajen kaciya kuma za a tattara ma yaro hatsi da dabbobi kuma akwai percentage na wanzami a ciki to watakila saboda wannan wannan economic abun nan din aspect din za su iya cewa ba sa so a yi ma ɗan mutsi sai yaro amma gaskiya mun gwada muna mai ayyanmu suna yan mutsi mutsi zaka ga yana da saukin matsala akwai saurin warkewa saboda yawan abin da ke jikinsu na immunity yaro kafin sati biyu uku ya warke to amma idan yaro bai da cikakkiyar lafiya an haife shi da rashin lafiya yana da hadari a fara yi mishi yana karamin kamar idan jini bai ishe shi ba ko yana da jaundice ko an haife shi abin nan stillbirth bakwaini ko kuma ya zo da wata matsala a cikin yarintar shi to a bar shi amma dai kar a bar shi ya wuce shekara kai ya kai shekarun balaga ba a yi mishi saboda da tsakanin haihuwarsa zuwa shekara bakwai ko takwas ko tara isan da aka yi mishi yayi a wallahu a'lam sai mu tsallaka makarimul akhlaqi na al-hafiz ibnu abid dunya wanda ya rasu a shekara ta 281 zamu tashi inda yake cewa ashja'ul arab a lambar tarjuma ta 193 قال أخبرني عباس ابن هشام عن أبيه عن عوانا ابن الحكم قال قال عبد الملك بن مروان sarkin musulmi na banu umayya abdulmalik dan marwan dan hakam ya tambayi yan fadarsa ya ce man kana ashja al-arabi wa kuka sani wanda yafi kowa jarunta cikin larabawa qalu umayr umayrun shabathun fa'addu fursanan min fursanil arab suka ce akwai umairu akwai kuma shabas shabas ibnu rabi'i at-tamimi kenan wani muhadrami ne cikin jaruman larabawa yar shika ta 70 fa'addu fursanan suka kirga wasu jarumai min fursanil arab faqala abdul malik sai shi yace ashja'ul arabi rajulun jama'a baina sukainata wa aishata wa ummuhu ahmadu bintu sayyidi kalbi yace ni aurina mutumin da ya fi kowa jaranta shi ne wani mutum da ya auri waɗannan muhimman mata guda biyu su kaina bintul husain ibn ali ibn abi talib wata waliya ɗin nan cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma aisha aisha ibnatu talha waye mijin waɗannan matan shine mus'ab dan zubair dan uwan abdullahi dan zubair in kun taba in kun tana mu taba karanta lokacin da suka shiga wato abin nan ka'aba ko suka shiga ba wajen dawafi da shi da Abdullahi dan Umar da da waye ɗayan ma da Urwa suka ce kowa yayi addu'an abin da yafi bukata a duniyar nan Urwa yace to shi abin da yake addu'a da yake fata Allah ya maida shi malami wanda za a ji labarin ilimin shi a duniya shi kuma Mus'ab yace to shi kuma abin da yake so Allah ya sa ya auri wannan matar yana santa kwat sosai abin nan Aisha bintu Talha sannan kuma yan Allah ya sa ya zama mai sarauta shi ko abla dan wani ce ni kuma bana neman komai a duniyar nan ni Allah so nake kawai muke gafata mun zunubai na azhabi yake cewa to waɗannan duk an gana su kowa Allah ya cika mai burin shi saura Abdullahi dan Umar mun karanta a cikin wasu karantuka da muka yi ba ku yi tunawa to shine wa ummuhu Ahmadu bintu Sayyid Kalb uwarsa asalin sunanta Ar-Rabab Rabab bintu Anif Al-Kalbiyya ita ce Anif Al-Kalbi shine Sayyidu Kalb to ana ce mata Ahmadu sunan maza ban san dalili ba waliyal iraqa wa asaba alfa alfin al wa alfa alfin yayi shugabanci a ƙasar iraki ya tara dukiya miliyan miliyan fa khazalahu ahlul iraq mutanen iraki da suka saba tabar da mutane suka tabar da shi wa aradna alaihi al-aman mu banu umayya muka ce yayi saranda fa aba an yaqbalahu yaqi wa madha hatta qutila ci gaba da yaki ya kashe shi mus'ab ibn zubair la man qata al-jusura ha huna marratan wa ha huna marratan yace ba irin wadancan dan sun yi dan jaranta yau mutanen sun dan kare yi kuke labarin su ba sun makala mata tagdu hawadin quraish mithla mus'ab yace kai wai yaushe ne tagdu hawadin quraish mithla mus'ab yaushe ne masu renan ƴaƴan qurayshawa za su sake renon wani irin mus'ab wato za a jima ba a yi irin shi قال حدثني أبي رحمه الله عن هشام ابن محمد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن أبي أقيل الثقفي أما أما أبي الحجاج بن يوسف وكان عالما بالعرب يقول إيش يجوا لنا متم أبو أقيل الثقفي وند كان حجاج ينا cewa فرسان العرب أربعة akwai wasu jarumai gagga guda hudu a cikin larabawa bishir ibn amr ibn marsad ibn sa'd ibn malik ibn dai'a na ɗaya kenan bishir wani mawaki ne cikin mawakan jahiliya an kashe shi a wani yaƙi da ake ce ma yomul kilab kafin kafin hijira da shekara hamsin da bakwai wato aka kashe shi akwai kuma wa utaiba ibn al-harith al-yarbu'i da kuma Utaiba shi ma mawaki ne cikin mawakan Larabawa shi kuma an kashe shi kafin hijira da shekara 18 ana buga misali da shi wajen jarinta shi shi Utaiba wa Sakhar ibn Amr ibn al-Harith da kuma Sakhar ibn Amr ibn al-Harith a As-Sulami shine dan uwan Khansa din da take mishi waka Sakhar wanda Khansa'u ta ta mai waka ya kai farmaki zuwa kabilar Asad Khuza'a sai suka yi sa'a jarumi ne wanda yana iya kada mutum hamsin lokaci guda amma sai Allah ya ba su sa'a sarki ya fi sarkin ƙarfi sai wani mishi mummunan rauni a cinya aka ɗauko shi ranga-ranga aka dawo da shi gida ya shekara yana jinya ƙarshe ƙafar ta riɗe sai yanke ta aka yi kuma sanadiyar wani yanke tan da aka yi ran shi ya fita shi ne za ka ji na waka yana cewa ara umma sakhrin la tamallu iyadati gab da mutuwar shi zuwa yana yana yana ɗoyi yana wari ya ce na ga uwata ummu sakharin har yanzu ba ta gaji da zuwa dubiyata ba wa mallat sulaima majja'i wa makani amma matata sulaima ita ta gaji ta gudu mata bar shi saboda ya riga ya riɓe ya lalace to haka ya mutu to shine ita kuma khansa'u ta kama wannan waƙe nata na na na na na na jimaminsa ta mai da kanta kama wata mawakaci ta taje gashin kanta ta warware kitsanta ta dinga rataye takalma a wuya yadda kaga mawakata suna ratayawa ta saka zulumbo riga tana yawo kwararo kwaro tana waka wajen shekara tun daga sanda aka kashe shi har musulunci ya bayyana suka zo suka tuba suka musulunta sannan ta ta daina wannan wannan shashancin wajen shekara 25 tana wannan rashin rashin aikin yi wai ta kashe mata dan uwa Allah ya kyauta jahiliya ce to sannan ya ce waɗannan su ne manyan jarumai faƙala lahu rajulun min bani asalin sai wani mutum ya ce wa kana inda hu ya ce afrasu wallahi min haƙula'i ya ce na rantsi da Allah wanda ya fi waɗannan jarunta man katala bishiran wa sakharan wa utaiba wa ta'ana amiran fi istihi fa ukira minha fasakata abdullahi ya ce na rantsi da Allah wanda ya fi waɗannan jarunta duk waɗannan kashe sa aka yi to wanda suka fi su jarunta shine wanda ya kashe bushiru ya kashe sakharu ya kashe utaiba shi kuma amiru da ka ambata dukan shi kuma ya caka mishi makami a duwawunsa ya fadi fasakata abdullahi shi abdullahi ya shiru wa kana qatalatu qatalatu haula'i min bani asad wanda suka kashe wadannan duka cikin banu asad khuzaima su suka kashe su yace to mu kabilan mu mun fi su jarunta tunda ana ganin su jarumai ko mu duk muka yi sanadin su قال حدثنا أحمد قال حدثني محمد بن عباد بن موسى الأكلي قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا عيسى بن معروف قال قال سيد بن المسيب قتل علي رضي الله عنه أربعة نفر من صناديد قريش أحدهم طلحة بن أبي طلحة سيدنا علي يكشى من ينققن jaruman Qurayshawa ɗaya daga cikin su akwai Talha ibn Abi Talha thumma ja'a bisayfi ila Fatima ta faqala sannan yazo da takubin shi gaban Fatima yana waka yana cewa a Fatima haki sayfa ghayra dhamimi falastu bir'idin wala bila'imi la'amri laqad jahadtu fi nasri ahmadin wa mardati rabbin wal bil ibadi alimi uridu thawaballahi la shay'a ghayrahu wa ridwanahu fi jannatin wa na'im yace a Fatima yake Fatima haki saifa ungo wannan takobin ghairar zamini ba abin zargi ba falastu bi ra'ididin ni ba matsoraci bane ra'idid shine jaban wala bila ini kuma ni ba mutum banza bane la amri yace na rantsa miki da rayuwata laqad jahadtu fi nasri ahmada ahmadin wannan an yi mishi abin nan sarf saboda waki yace nayi jihadi ne dan daga ainihin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mardati rabbin da neman yarda ubangijin nan bil ibadi alimi wanda ya san duka abin da bayi suke ciki uridu thawaballahi la shay'a ghayruhu yace ladan da ke wurin Allah shi kare nake nema ba wani abu waridwanahu da kuma yarda Allah fi jannatin wa na'imi cikin aljanna da kuma ni'ima yace amam tubna abdid dariki a arif a amattubna abdin dariki a arifannahu yace na kashe dan gidan abdul dariki wanda na san shi ya sani a arifannahu bi dhiraunaqin da wata da wannan takobi wata take da raunaq take walqiya yafri la idama wata take tsinka kashi ba wai nama kawai take yankawa ba har kashi tana yanka shi samini wanda take an an an an an yi designing ɗinta tana iya yanka kashi har cikin sa wa kuntum ra'an asmu idal harbu shammarat yace kuma ni mutum ne da ba a gane ma amfani na sai san da yaki yayi tsanani wa qamat ala saqin li kulli mulimi lokacin da yaki ya tsaye a kafan shi ga duk wanda yake so ya kutsa fagadartu wancan da na sare shi sai na tafi na bashi bil jarri na bashi a cikin kura warfadda jam'uhu duk abin da ya tara a jikin shi na makamai da kariya da tufa da sulke duk sun watse aba watar da jam'uhu abadida wato abin nan abadid jam'i ne na abdud shine wani wani wani doki ne na musamman yace shi kanshi dokin min bi fa'idin wa kalimi na basu da shi da dokin min bi fa'idin da wanda ya riga ya mutu shi mutumin kenan wakalini da kuma wanda yake da rauni na kashe shi kuma na ji dokin ciwo qala walamma kana yawmul ahzabi qata'a alaihim amru ibn abd wuddin al-khandaq zaka zo ahzab kuma wani babban kafirin nan amru ibn abd wuddin yazo duk da wannan gwalalu da aka haka ya ja da baya tsawon kilomitoci kamar yadda tarihi ya nuna ya su kwano dokin a guje ya tsallaka ramu ai abin da yake ya tsallaka ramu yayin su ba da doke tsallaka ramu shine kadai wannan iya shigen to da ya tsallaka sai sayyidina ali ya fito mishi faqila lahu insarif aka ce ka juya qala yace la ansarifu hatta aqtula muhammad kaji arne da rigima yace wai sai ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallama fa kharaja ilayhi ali radiyallahu anhu fa qala ya amr inni samituka taqulu indal ka'abati la yunsifuni ahadun illa qatal yace naji katin ba yau ba tun ana makka na sha jin ka akaba kana cewa duk wanda ya tare ni to muto shi ya tara wa inni ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga su sabai so suke kowa ya tsira ce da ka abu na farko ina kiranka zuwa ga ka tuba ka musulunta wa inni ad'uka ina kiranka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa aba alayhi sai yaki qala yace fa inni ad'uka an tanzila fatubaridan to ka sako mu yi mubaraza qala a an safta yace ka kyauta qala wa qad qala amrun fi dhalika sai amru yake waƙe yana cewa walaqad bahajtu min al-bida'i bi jam'ikum hal min mubarizin bi jam'ikum hal min hal min mubariz yace na walaqad bahajtu min al-bida' bi jam'ikum hal min mubariz ce hakika na riga na fito daga sahara dan ku na fito dan na watsa taron ku akwai wanda zai fito ayi gaba da gaba ko kaftu id jabunal shuja'u li mawqifil batal lil munajiz ce kuma ni na tsaya a cikin fage a lokacin da jarumai suka zama matsorata irin tsayawar da jarumi yake yi wanda zai iya karawa da kowa yace wa kadhaka inni lam azal yace kuma ni ban gushe ba mutasarri'an na hawal haza na hawal hazahiz ban gushe ba ina fuskantar alhazahiz jam'u alhazza wato bala'o'i ina shiga cikin bala'o'i yace inna shaja'ata fil fata wal juda min khairil ghara'is dalle da jarinta da halin kyauta a gurin kowane mutum to halaye ne masu kyau fa ajabahu ali radiyallahu anhu bi qawli ali yake cewa la ta'jalanna faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz yace ka daina gaggawan cika baki kana cewa ka fito ka shirya ba wanda ya fito jarumai sun tsorata ka daina gaggawa mahalan alayka ya haza la ta'jalanna kake gaggawa faqad ataka hakika yazo gare ka mujibu sautika wanda ya jo muryarka ya amsa maka kuma ghairu ajiz zuniyatin wa basiratin wanda yake da himma kuma ya san abin da yake yi wasidiki da kuma gaskiya munja kullu manja kullu faiz wanda wannan sune suke tseratar da duwano daga yace nasara niyya da sanin abin da ya kamata yi da kuma gaskiya inni la arju an uqima alayka na'ihatal janais fatana daga yau din nan to sai dai aje masu kuka su zauna su ta maka kuka an kashe ka min darbatin fauha'a yace daga wani tsara da zan maka fauha'a mai katan mai bada katan rauni asalin fauha shine mace mai katan baki wato zan maka saran da raunin zai zama kato kaman baki mace mai katan baki yabqa atharuha indal hazahis wanda wannan raunin da zan maka zai wanzu a duk cikin inda za a shiga a fita walaqad da'awta ila albarazi fama tujibu ila almubariz ka kira kuma na amsa maka eh fama tujibu ilal mubaris me kake so a ce maka faga dautu altamisu alqira'a bi murhafin yace sai na wayi gari ina neman da wa za mu kara bi murhafin takobi murhaf ai bi saifin murhafin shine wato takobi wanda yake wasashe wanda aka kaifa shi aka wasa shi asbin wanda yake mai kaifi ma'albatra'i fil aqrabi tare kuma da wata tsitaka a cikin kubanta wato ya gama hada kayan shi fully armed alabnu abdin hina shadda aliyatan wa halabtu fastami'u man al-kadhabi yace wannan ibnu abdin yayi rantsuwa yayin da ya fito ya daure cinyoyin shi yace wa halabtu ni ma na rantsi fastami'u ya kuma saurare ku tsaya ku ji man al-kadhabu za ga cikin waye mai makaryaci من الكذاب Allah ya sudda wala yuhallila faltaqa wani ne wanda ba zai in an kawo sara ba zai laɓe ba in an kawo sara ba zai juya ba faltaqa fitiyani za faltaqa fitiyani ya gamu da jaruman matasa ya tribani su biyun suna saran juna kullu darabi wani ne wanda zai tsaya a gwara da juna fasadattu hina taraktuhu mutajaddilan kal jiz'i bayna dakakikin warawani dakadikin warawani yace fasadattu sai na kafe na tsaya hina taraktuhu yayin da na bashi mutajaddilan yana mai faduwa kal jiz'i kaman kutittire bayna dakadikin a tsakankanin addakadik jam'u dak shine taran wato yashi mai tudu shine dakadik warawani da kuma talla taron ƙasa busasshiya na bashi a nan wajen wa afaftu an aswabihi wala wannan yace kuma sai na kyala tufafin shi ban cire mai tufafi na dauki as-salab ba wala wannan kuntul muqam muqattir muqattira bazzanil bazzani aswabi wala wannan ko da yake na kasance kuntul muqattira bazzani na kasance ina tafiya cikin wato tufafi na wanda yake jini na ɗiga wanda ya fantsama yace bai ɗauki kayan ba wazadani abdurrahman ibn salih ibn yunus ibn bukairin ai tsallake anya kuwa duba da kyau ne ina ne tsallaken da aka yi فنزل اوكي na tsallake son ko fanazala fa aqara farasahu shi kafirin ya sauka sai ya soke dokin sa wara kaza wara wara kaza anzatu ya kafe sandarsa dama wa kana a'raj dama gurgu ne wa masha ilaihi aliyun sayyidina ali ya tafi gare shi wa hajat ujajatun suka tada ƙura fahalatu bainahuma ƙurar ta rufe su bainan nasu ba a ganin su suna cikin ƙura sai ana cikin karabkiyar wato makaman su warafa annabi sallallahu alaihi wasallam yadayhi yad'u annabi ya daga hannunsa yana ta addu'a famfajarat sai ƙurar ta yayi wa aliyu yamsahu sayfahu bi thiyabi aga aliyu yana goge takobinsa a jikin tufafinsa waraja aliyu radiyallahu anhu ya kulu shine ya taho yana cewa a aliyu a aliyu taqtahimul fawarisa hakaza anna wa anhum akharu ashabi kai aliyu kai ne kake kutsawa cikin jarumai haka anni wa anhum akharu wato kana kana kana yi a madadina wa anhum kuma da madadin sauran waɗanda akharu suka suka makara ashabi al-yawma yamna'uni al-firaru anni wa anhum akhiru ashabi ku ja da baya al-yawma yamna'uni al-firaru hafizati wa musammimun fi ar-ra's laysa binani yace abin da zai hana ni gudu a yau dinnan shine hafizati kyakkyawan manufata da tunanina wa musammimun fi ar-ra's da kuma a cikin kaina cikin kwalwata na riga nayi niyyar sai na yakin nan laysa binabi ba a jikin ba a jikin haƙorana da kwakwalwata ne niyyar adda umairun hina akhlasa san'a yace umairu yayi iya abin da zai iya lokacin da ya iya iya kokarin shi safil hadidat da takobin shi mai kaifi yastanbiddu thawabi yastanbiddu thawabi yana neman ya samu ya samu gabata wato yana neman yadda zai halaka ni sai mu karanta wadancan din ko sai yace wa da sana abdurrahman ibn salih nan ne وزادني عبد الرحمن ابن صالح عن يونس بن بكير أبدا حجارة من سفاهة رأي ينا بوتا ودوا سنسبو درشن هنكلنسا وأبدت رب محمد بسواب يكون بوتا ألن أن محمد صلى الله عليه وسلم أبس هجة قال دسنا عبد الرحمن ابن صالح قال دسنا يونس بن بكير أم محمد بن إسحاق قال لما قتل علي رضي الله عنه أمرا عند علي كشى أمر بن عبد ود أقبل نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه تهلهل ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana murmushi fa qala lahu umar radiyallahu anhu halla salabta dar'ahu me yana ka kwashi kayan yakin sa fa innahu laysa lil arabi dar'un mithlu daraba ba su da irin wannan sulken qala darabtuhu yace na kai mai sara fattakani bi sau'ati sai ya juya duwa duwawunsa sai na sare shi a duwayo fastahayaitu yabna ammi an asliba sai na ji kunyar dauki dukiyar mutumin da ya juya zai gudu shi na ji nauyi ba sa'a na bane wa haddathani abi rahimahullahu an hisham ibn muhammad an abihi qala haddathani rajulun min quraish wajadtu jumjumata amr ibn abd wudd fa kallaitu fiha kailajata kailajatan fastaw fastaw abut bayan da aka wurgar da gawarsa to daga baya an tsinci wani kokon kai da aka ce ana tsammanin kokon kan shi ne shine jumjuma to wanda suka tsinta sai suka suka dauki wani dutse shine abin nan ne yace fakai fakayyaltu fiha kailaja akwai dutse wanda ake toshe kaman ramin burgu ko wani abu da ya fashe haka a gida sai a sa dutse kato sai a toshe ko a toshe salga katin dutse da haka marmara sai suka dauki guda daya sai suka saka a cikin kokon kan kuma sai ya shiga saboda girman kanshi saboda kato ne yace kailaja abin awo ne abin awo na na ƙasar iraki to girman shi ya kai girma wannan dutsen sai suka saka sai shi sai ya ce wa haddasan al-abbas ibn muhammad kala akhbarana ruhu ibn ubada an auf ibn abi raza kala ataitu rajulan qad ra'aytu rajulan qad umilat udhunuhu naga wani mutum an cire kunnen shi babu fata kunne gaba daya a kunnen shi guda daya fa qultu ma hadha nace ya kai kunnen ka babu fata yace akhliqatun aw shay'un asabaka haka Allah ya halice ka da kunne daya ko wani accident ne qala uhaddithuka yace bari in ga maka baina ana amshi fil qatla yawmal jamal ran da aka yi wannan rikici ne yawmul jamal tsakanin sahabbai din nan yace ina yawo cikin matattu idza rajulun yafhasu birjilaihi sai ga wani mutum yana buga kafar shi alamar daren shi a jiki wa yaqulu yana cewa laqad awradatna haumatal mauti ummuna falan yansarif illa wa nahnu wara'u riwa'u tace uwarmu Aisha ke radiyallahu anha bai ce komanda su ba wannan uwa ta mu ta gangaro da mu zuwa ramin mutuwa falan nansarif ba mu samu juya ba illa wa nahnu riwa'u sai da muka sha mutuwa muka kushi ata'ana quraishan dallatan min hulumina mun wa qurayshawa da'a wanda suke wawaye ne ba su san harkar yaƙi ba mu kuma ka yadda hankalinmu wa wa nusratuna ahlal hijazi ana'u kokarin da muka yi mutumaki mutanen hijazi ya tafi a banza yana wannan waka yana buga kafa shi qala fa qultu ya abdullah sai na ce mishi a kai bawan Allah qul la ilaha illallah me zan kalmar shahada ka cika da kalmar shahada qala udnu minni wa laqini ci to zo ka lakkana mini qala fa danautu sai na kusanto kusa da fuskar shi dan lankana mishi faƙali ne sai ya ce mimman anta daga yana kake ƙultu rajulun min ahalil kufa wato abokin faɗan suke nan kaga shi ya zo daga ya goyi bayan ahalin madina ko ahalin makka shi kuma ahalin kufa ne ƙala fawa saba alayya kawai sai ya maza ya cakume ni fasana abi uzuni matara shine ya cije shi a kunne ya cire mai kunne ƙala ya ce idza laqita ummaka fa akhbirha anna umayr ibn al-ahlab ad-dabbi fa'ala bima tarena yace dan ka in ka gamu da wancanka ya zage shi ce in ka ji gun uwarka ka ce mata wane ne ya maka wannan wannan abin shine Umar ibn al-Ahlab yace qala garu al-Abbas summa mata wa inna udhni la fi fihi ai ya cika fata kunnan tana tana cikin bakin shi saboda rashin imani Allah ya kyauta shi ma me kai shi eh dai kala kalame daga nesa kaga ya cire mai kunne ya bar shi da kunne daya ana tambaye shi a gari Allah ya kyauta to matsallaka abin nan abin nan almuntaka min kitabi makarimul akhlaqi wa ma'aliha na na as-silafi tanqihin silafi daga littafin Abubakar al-Kharaid babu ma yusahabu min ittikhadil firash lidhayf babun da abin da yake mustahabbi na wato bako kai kai dakin bako guest house ko guest room a gidanka in ka samu dama قال حدثنا سعدان ابن يزيد البراز بزار وعلي بن حرب قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقري أن حيوى ابن شريح قال حدثني أبو هانئ حميد بن هانئ الخولاني أنا أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي فراش للرجل ما كنتي غدا نمتن مي غدا وفراش للمرأة wani makwanci kuma na matar gida wa firashun liddaifi ɗayan kuma na baƙonka war rabi'ul shaytani in suka wuce haka to ɗayan shaytani ne dinga kwana akai wannan yana daga cikin dalili akan cewa wato yana da kyau ya zama gadanka ko ɗakinka daban da ɗakin matanka ko iyalanka sannan kuma babu laifi idan akwai bukata ko kana yin baki ko kana da wadata kai wani ɗaki ko wani bangare da zai zama na baki ne amma a yi ɗakuna fiye da bukata ko gadaje fiye da bukata ko shimfiɗai fiye da bukata to wannan duk abin da ya wuce bukata na alfahari to na shedan ne fasara ɗayan biyu me yasa aka ce na shedan ne ko dai saboda kai irin dabi'ar shedan shine innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ko kuma saboda an bar shi empty to ka ba aljanu da su dinga zuwa suna kwana suna dabdala a cikin gidanka wannan yana hadartar da mu daga israfi kenan babu ma yustahabbu min tashyi'id dhayfi min an an yushayya ad-dhayfu ila babu dari wannan hadisi yana cikin sahih muslim قال حدثنا أبو شعيب مسلم بن أبي مسلم الحراني قال حدثني أبي قال أخبرنا عثمان ابن عبد الرحمن عن علي بن عروة an abdul malik an ata an abi hurata an nabi sallallahu alaihi wasallam kala nabi yace min sunnati an yushayyi ad-dayfu ila babid dar limam abu dawud ya rawaito wannan yana da inganci yana cikin kuma abin nan ma al-adabul mufrad idan kai bako dan rakiyan nan da ake yi a zo da shi bakin kofa ko bakin titi ko inda zai hawa shi ma yana daga cikin mustahabbai kar kai bako ya sallama zai tafi kuma kai kuma ka ci gaba latsa wayar ka kana zaune a falo sai ka tashi ka dan rako shi ka taka mishi mustahabbi yana daga cikin duka hanyoyin girmamawa jama'a kaga wannan abubuwan da duk iyayen mu suna yin shi kuma ba su kai mu karatu ba ba su san duk wannan isnadojin ba amma suna yi mu kuma sai tsaba karatun amma ba aiki jama'a ba aiki yanzu wani mutum ma bai san yin bako duk dukkan mun zamu iya tana cewa mun san a gidajen mu da dangin mu da da karancin sanin sunnar kakanni da iyaye wasu ma yi izala ba amma dai suna yi waɗannan al'adun da kirki babu min ikramin shiyuhi wa tauƙirihi girmama dattawa da mutunta su kala haddasana ahmad ibn mula ibn al-baghdadi kala akhbarana yaqub ibn ibrahima az-zuhri kala akhbarana abdul aziz ibn muhammad ana abdurrahman ibn al-harith an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina duk wanda bai san ya tausaya wa karami a cikin mu ba kuma bai san ya girmama babba a cikin mu ba annabi ya ce to wannan baya ba mu bashi da haka zama sai mu kula da kyau masu rashin girmama na gaba da su da masu rashin tausayin na ƙasa da su qala hadathana abdullah ibnu ahmad bin dawraki qala hadathana khalid ibn khaddash qala akhbarana ibnu wahab an abi sakhr an yazid ibn abdullah ibn قسيط عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يجي ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وانا رواية امام الترمذي ce daga ibnu daga daga Abu Huraira ko قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد الغبري وعبد الله بن احمد الدورقي قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم التبوذكي كنان قال اخبرنا سعيد بن ضون التغلبي قال كنت عند انس بن مالك fasamituhu yaqulu Anas aka jira cewa khadamtu annabiyyi sallallahu alaihi wasallama thamaniya hijaj ne wa annabi hidima shekaru 8 fiye ma da haka fa qala li sai annabi ya ce ya Anas ya kai Anas waqiril kabira ka dinga girmama babba warhamis saghira ka dinga tausaya wa karami turafiqni yawmal qiyama in kai haka ni da kai zamu zama a kusa da juna ran tashi alkiyama wannan ya cikin mushkilul athar na al-Bahawi da Hakim da Baihaqi a cikin al-Arba'un as-Sughra kuma hadisi ne tabbatacce qala dasana Abdullahi ad-Dawraki ibn ibn ad-Dawraki qala akhbarana Khalid ibn Khaddash hadathana Zaida Abu Muadh Siddiq Sadiq Hammad ibn Zaid qala akhbarana Thabit al-Bunani an Anas bin Malik قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا wannan ya gabata shi ma yana cikin tirmizi wa haddathana abul ahwas muhammad ibn al-haytham qadi ukbara qala akhbarana wadah ibn yahya qala akhbarana abubakar ibn ayyash an asim an dhirr ibn hubaysh kenan ana abdullah ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wannan hadisi ne mustafidi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tsoratarwa game da wulakanta babba da kuma zalunta karami wa haddathana محمد بن إسماعيل الترمذي قال أخبرنا أبو نعيم حماد أبو نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد بن الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم البركة تنا تارد بن منيا باوش ما يتشي بن نقبة بن الله أناش أناشي بيانه قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال أخبرنا محمد بن بشر قال سمعت مالك بن مقول Malik ibn Migwal ibn Asim al-Bajali kenan ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Kufa cikin abin nan cikin tabi'ai ya qulu mashaitu ma Talha ibn Musarrif na tafi da Talha ibn Musarrif ibn Ka'ab al-Hamdani hatta tahayna ila zuqaqin dayyiqin har muna cikin tafiya mun jera sai muka zo wani lungu mai matsatsi fatakhallaftu sai nayi baya wa taqaddama Talhatu Talatu ya fara wucewa faltafata ilayya wa qala sai ya waiga yace law a'lamu annaka akbaru minni bi yawmin wa laylatin ma taqaddamtuka da na san ka girme ni koda da kwana ɗaya ne ba zan shiga gaban ka da da ko lungu ne haka in aka wuce an babba zai wuce kai ko ko wasa yara suke ujuju ko kwallo ko langa ko me za a tsaya idan babba zai wuce duk wannan hadisan ba ma sun zo ba ma ana aiki da mujibin su saboda kyakkyawar tarbiyya yanzu ko sai a hankali yanzu ma mutum gani yake to girman banza sai ka wani ka zama ya ce wai to dan an girme mu sai mene ai shekaru lambobi ne kawai ko kuma ko dan ka girme mu ai mun fika ilimi kaga duk wannan shedan ne yake canzawa mutane ya sa musu wasuwasi da ma mu kiyaye wannan girmama na gaba din nan muhimmin abu ne a cikin tarbiyyar musulunci mun ji hadisai a baya ba dai ba biyu wanda sahabbai wasu ma su yin magana saboda akwai babba babba bai sa baki ba su saka baki ba sai na Abdullahi dan Umar mun ji hadisin shi wanda ya ba da amsa abin da ya sani saboda manya ba su faɗa ba ana so mu zama muna da tarbiyya musamman masu ƙananan shekaru mu yara mu waɗanda iliminmu ko experience ɗinmu bai kai na saura ba mu dinga bari manyanmu suna sa baki a magana amma da aka baka ce dimokuraɗiyya kowa na da ‘yancin magana kowa na da ‘yancin faɗa albarkacin baki shi ne abin da ya rikita mu nan gaba kowa sai ga cewa yana da ‘yancin ya sa baki akan komai ko ya wakilci kan shi ya wakilci al'umma akan abin da bai da wakilci yanzu zama kun ga ko a zara hadisin nan tarbiyyar da mal albani ya mana irin wannan yanzu mutane su fara lalata ta abinda ka san ba ba, ba larurar ka bace ba kai ba, ba ruwanka da shi malai yake cewa ko socket ne ka gani a kunna ba ruwanka akwai wanda aka sa ya dinga kunnawa kar ka kashe in ka gani shi a kashe kaka kunna ba ruwanka ko me ka gani ba an ce kai magana ba kaka sa baki in ka haka sai ka zo na lafiya amma kowa yana so komai sai yayi magana akai komai sai an ji bakin shi komai sai ya shiga ba ruwan shi da akwai babba ko babu da za ka ga ko wato zama ne aka zama na sulhu ko wani tattaunawa babu da za a bar karami ya yi magana an babu bai ba kana buɗe baki yadda annabi ce nan kabir za a ce rufa mana baki kar ka sa mana baki kuma wallahi mu a university da ma haini ma da wannan tarbiyya ko kai professor ne idan akwai malamanka a waje to har yanzu kai yaro kamar yadda ake cewa kamar yadda idan kana da baba baka girma ko kana da uwa ko ana ganin ka shehi a waje ko an ramma hitaran kwashe ka ko ta ce maka ta kira ka irin sunan nan na yaro na yara ta ce aududu nan kuma ka fito ana shehi dole kuma ka zaka amsa ko ta ce maka gidanku a gaban kowa za a yanzu kai yaro ne to a university haka ake jama'a idan manya suna magana yara ba su sabaki ko ka kai rida ko ka kai profesa amma inda ga malamanka ga wanda suka koyar da su kana ji ana magana dole kawai sai dai kai shiru ka kalla mu da haka muke a fakaltin mu san fakaltin ko malami su ko kuna irin wannan mutunta juna din dole kai akwai akwai hierarchy kowa ya san limit din shi kuma ya san mutuncin na gaba da shi to haka kuma ka je makarantun allo inda ake yin ciskaji kowane makaranci ya san darajar wanda ya wuce shi koda da shafi ɗaya ne inda mutu ya riga ka sauka ko ya riga ka zuwa ko ya riga ka yin satu to wallahi har gobe ko ka fi shi basira ka fi shi nasibi kana ganin girman shi mu ne usabe muka zo muka rikita wannan girman to bal za kuma ka je gidan soja ba ganin shi soja ma an za a naɗa wani babba wanda ake ganin Allah ya kaddara a bashi mukami to duk sauran da suke yan ajinsu wanda suka yi graduating tare a NDA duka ritaya ake musu saboda kar ma ya zama akwai wani sa'an shi dan a samu kyakkyawan tsari na shugabanci wanda aka ba shugaban sojin Najeriya ne yanzu da aka yi wajen mutum 100 ritaya dan ya zama shugaban sojoji ba haka aka yi ba tamamu ina usadai ba ruwanmu mutum da ya ga yawan shi yana iya manshawi yana yana iya rallawa ya iya tilawa da da wani wata riwaya da ake yayin ta sabuwa ba a santa ba da kuma ya iya takhrij to shikenan ba wanda ya isa musamman a ce yana da kudin data yana da irin hulun nan na yan gayu da ake ce musu da ake ce musu malam hulun garin ku hulun yan yan Maiduguri nan me sunan su ba tangaran ya iya sa tangaran ya saka babbar riga to shikenan kai ba wanda ya isa mafi yawan mutanen da ake ganin su yanzu a social media irin waɗannan za ga karatu babu albarka ba albarka mutum bai jiran malamin shi ya bashi dama ya riga ya tafasa bai kone ba ko ya kone bai tafasa ba dan masara ana goyenka kana gemu to wallahi usabe mu kiyaye wannan rashin mutunci shi zaka ga al'amarin mu ya rikici harka usadanci ta zama ba dadi sai ka ji kaman ma kai ridda ka batta dan dai kai ka san aikin arziki ne kuma Allah bai barin shi haka ba jarabawa amma Allah da sai ka koma kawai ka zama kai ma ba ruwanka da usadanci ba wallahi mutum kawai ka zama ordinary musulmi kawai ka dinga sallar ka guda biyar kana tasbihin ka kawai da sai yafi maka sauki ka mutu lafiya baka lafiya ciki lafiya Allah ya kyauta wallahi abin akwai ban takeici ne akwai ciwo akwai ciwo musamman in kaga wani dan dan tatsitsi yana yana yana shiga wata harka wadda malaman duniya ma sai sun yi seminar sai sun taru an killace su a mamlaka sun yi watanni suna tattaunawa akai tukunan sa kafin su fitar da resolution sannan kuma da ƙarshe su ce to wannan shine abin da muka gano amma an kuskure ne Allah ya gafarta mana shi kuma kai riga cewa matsayin mu akan kaza ita ce kaza wa man antum hatta yakunu laku indu ku asuwa kai a cikin kayan datti me kai kin kai pampas ne kai ko kashin yara a cikin kayan datti me kai to wannan abin yayi yawa a cikin ausatsin mu na ahlus sunna kuma har ya zama babu wani mutum wanda yake da girman mutunci ko darajar da ya isa ya mutane tsawa su dira wallahi jama'a wannan timing bomb ne timing bomb ne muke zauna a kan shi irin wannan shi ya da su Muhammad Yusuf tunda me malamai ba su gaya musu ba tun daga Maiduguri su malam Abba Aji har zuwa su malam Ja'far har zuwa su malam Albani Allah ya gafarta musu gaba daya su malam Idris na Bauchi su malam Fantami duk waɗannan suna gaba da su a ilimi suna gaba da su a da'awa kuma duk waɗannan sun musu nasiha sun musu wa'azi sun musu faɗa wasu ma sun zazzage su saboda sun yi fushi amma ba su ji ba suka ce kawai su sun gamsu da abin da za su suka haifar da mutane wannan bala'in da har yanzu aiki ko kun gane jama'a rashin jin maganan na gaba a ce yanzu misali kai mala albani ya gaya maka malan zafar ya gaya maka malan idris na bauchi ya gaya maka malan fantani ya gaya maka malan abba aji duk waɗannan malamai ne da suke da more than 20 years experience na da'awa kai kuma yanzu ka taso ka ce duk baka ji kai ka fahimta su ba su fahimta ba ya zai abin ya albarka jama'a ta ina zai albarka shi sa ni daga cikin fatawa da nake ba ƴan mata kullum duk mace da ta tambaye ni tana faɗa da tana son wani saurayi iyayenta ba sa so ban taba ce mata ta aure wannan mutumin ba kullun ga musu nake ki bi iyayenki ko mun tace ai mutumin kirki ne sune basu fahimce shi ba wallahi ina san shi ce ki dai bi iyayenki gara daga baya su su gane sun cutar da ke su yi nadama akan ke ki gane kin musu rashin kunya ke nadama ya fi miki sauki su iyayen su gane ashe decision din su was wrong amma ke ki yi dan Allah ki musu biyayya dan Allah ki auri wanda ba kya so ki haƙura da wanda kike so saboda iyayenki sun ce ga wanda suke so na ba 'yan mata sun fito zan wannan fatawa dole ta ji kuma sai ta tana gode mu saboda daga baya ne aka samu wannan muguwar ɗabi'a wai yarinya ta ce wai bata yarda da abin da ƴaƴanta suka ce ta yi ba kuma duk sai mu goyi bayan ta mu ce wai ƴanci har alƙali ma alƙali da yake mutumin kirki mu fiti wai goyi bayan ta ai na yake wannan duk kowa ya karanta a cikin fikihu an ce iyaye suna damar ta sama yaya su auren da suke so amma daga baya wani yan boko ba mai yarda da wannan ba har ma sai ka je neman aure sai a ce maka to sai abin da sai fa wanda take so mu ba mu da ba mu da ra'ayi da naji wannan kawai sai in ji na rena tunanin iyayen tun da ka haife ta kai ka zaɓi son da ka sa mata kai ka zaɓi kaso da aka je aka siyo rago kai ka zaɓi uwarta ma tukunna da ka aura kai ka zaɓi katar ta shiga ka zaɓi duk abin da ta yi har ta girma sai kuma da aka zo wani turning point mafi haɗari shine aure sai a ce kuma ta zaɓa abin ta gadawa kuma gane zama abin na ɗin contradiction ɗin da abin take so mu kawai goyon bayan ta muke ta wannan matsala ce Allah ya kyauta ya isa ka ko bari mu bar shi haka mun zo ma karasa masifar da zamu a gaban wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi